لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل هل إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ولو ترك إمامته وبدنه ومكانه لا ترك هسيره سنة أو واجبة إن ذكر أو قدر وإلا أعاد الزهرين للإسرار خلاف يتي هل شن إزالة النجاسة gusar da najasa an saubil musalli daga tufafin mai sallah rigan mutumin da zai sallah walau tsarafa imamatihi ko da gefen rawani shi ne wanda yake saki a ƙasa wanda baya jikin shi in je wani bangaren yana jikin shi kuma rawani din ba sai yana daure a kan shi ba matukar in je wani bangaren jikin rawani yana tare da shi ko ya ke a hannu ko ya yafa a wuya ko ya daura ya zamo wani ɓangaren kuma yana sake a kan najasa wa badanihi da kuma jikin shi ya zamo ya gusar da najasa a jikin shi lokacin da zai sallah wa makanihi da kuma gurin da zai yi sallah din idan muka ce makan muna nufin iyakin da gaɓoɓuwan shi zai taɓa lokacin da yake kan sallah kaga ya haɗa da inda goshin shi zai taɓa da hanci da kuma inda tafin shi zai taɓa da gwiwa da matsajin da kuwawun shi zai zauna da inda kafafuwan shi za su zauna da dai dukkan da yana cikin sallah zai taba banda wa'annan guraren sauran gurin ko gaba ɗaya yana da najasa in dai iya inda zai taba mai tsarki ne yayi kaga banda karkashin kirjin shi lokacin da ya sujada banda inda zai mukabalanci goshin shi dan ima'i zai yi yanzu misali mutum ne zai ima'i sai zama inda yake son mai tsarki ne amma in yayi ima'in inda goshe shi yake kallo yake kallo da najasa wannan shi ma ba matsala sai iya inda gaɓoɓuwan shi za su taɓa shi ne ainihin makan la farfa filin amma banda gefen tabarma tabarma ne za ka yi sallah inda kake sallah mai tsarki ne ko da tabarman yana tsade da jikin tabarmar da kake sallah amma sai ya zama wani bangaren tabarman da najasa wannan bai shafe ka ba kaga kenan akwai bambanci tsakanin tufafi da shimfiɗa wajen sallah idan mutum ya zo yana sallah duk abin da muka ba shi hukuncin tufafi to dole komin nisan inda yake yana sadu da shi wannan tufafin ya zama mai ƙarfi amma idan ya zama shimfiɗa ne sai iya inda zai taɓa kawai shi yasa yake la sarfa asirin banda gefen tabarma wannan ba matsala to wai hal ɗin da ya ce sunnatun sunna ne gusar da najasan daga wa'annan gurare guda uku ga mutumin da ya zo zai sallah au wajibatun ko kuma wajibi ne sai ka ce khilafun a nan aka yi saɓani cewa sunna ne ko wajibi ne to an yi khilafa shi ko khilafa yana cewa da ikhtilafi fi tashhir ko din da kaji mai muktasar ya ce ma khilafun saboda an samu saɓani wajen wanne ne mashhuri a cikin maganganu sai ce an yi khilafa kaga sabani da kaulani kenan in ko kaji ya ce kaulani kowane kaulin mashuhuri ne kuma ba wanda ya fi ba wanda ya fi dan uwan shi karfi sai ya ce ma kaulani ko ya ce akwa amma ya ce kilabun yana nufin an yi sabani wajen wanne ne mashuhuri a cikin ainihin akwal guda biyu din yanzu anan ma sunna ne ko wajibi ne kilafun an yi sabani amma inda yake zama sunnan ko wajibin da sharadin in zakara wa kadara idan yana cine da wannan najasan kaga mafumi dama ya ce yana amfani da mafumi sharti kar manta mafumi idan ya manta da najasan tun farkon sallan shi har ya gama sallan bai tuna ba yanzu wannan hukuncin shi ba wa kadara kuma sai in yana da ikon gusar da najasa din ikon gusarwa kuwa a ɗayan biyu in ma akwai ruwan da zai wanke wannan najasan kuma akwai lokacin da zai iya wankewa kafin lokaci ya wuce wa'in ma akwai wani riga mai tsarki wanda zai ɗauka ya cire wannan mai najasan ya da to kaga yana da ikon gusar da najasan kenan amma idan ya zo ba shi da ɗayan biyun nan ba wani riga mai sarki kuma babu ruwan da zai gusar da najasan ko kuma taru amma ba lokaci to ka ga yanzu anan bai samu ikon gusar da najasan ba yayi sallah to shine anan in ya ciko wannan sharɗan cewa yana tuni kuma ya samu ikon gusarwa sai yayi sallah hakanan bai gusar da najasan ba ko kuma sai kuwa wa'illa din nan idan bai tuna ba dama ya ce in zakara ko idan bai tuna ba ya manta da cewa akwai najasa ya yi sallah a haka nan ko kuma ba shi da ikon gusar da najasan dalilin da ya sa kenan ya yi sallah haka nan daga baya sai ya samu damun gusar da najasa yanzu a nan a adar zuhurai ne idan a zuhur da la'asar ne ko ɗayansu ne to ya maimaita ta in ya samu ɗaya daga cikin biyu in ya tuna ko ya samu ikon gusarwan ya maimaita lil istirari har zuwa lokacin kasantar rana lokacin farkon darurin la'asar azar ne haka ya same shi ko al'asar ne haka ya same shi in dai in wanke wanke in ya tuna kafin lokacin faɗewar rana sai mu ce sake wannan azar din in ma la'asar ce ya sake ka in kuwa lokacin istirar ya shiga sai mu ce shi kenan sun wuce to kage yanzu a nan ya ce a hada zure iya zure ne ce to ina isha aini ina asubu magaruba da isha da asuba su zai sake su ne har zuwa ƙarshen lokaci da ruri idan magaruba da isha ne har zuwa hudowar alfijir in ji alfijir bai hudo ba ya tuna ko ya samu iko zai sake idan kuma sallan asuba ne ma matukar ɗan rana ba ta hudo ba ya tuna ko ya samu iko zai sake ta a zuwa da la'asar ne kawai ake kai su zuwa ga larurin ainihin lasa to wannan kenan wasu kuduwa fato wannan jasa a kan mutum fi salatin yana cikin sallah mubutilun ne fata sallah ne yanzu misali mutum yana cikin sallah to wani yaro ya jefa tungur a kwatami sai kwatamin yana gani ya taso ya zo dan faru a cikin shi yana taba shi zai muke sallah ta rushe yawwa amma anan ma sai idan najasan mai liƙuwa da jiki ne kuma sai idan najasan mai liƙuwa da jiki ne ko mai danshi ne amma idan najasan ya zamo busheshe ne kuma wanda ba zai liƙu da jiki ba yana fuganka ya kauce kaga bai liƙu da jikinka ba kuma ba mai danshi bane balle a ce a damsa su jikinka sai mu ce wannan sallar ka tayi za ka shuɗe a sallarka to wannan kenan idan najasa ya samu jikin mutum yana cikin sallah to wannan sallar ta ɓaci dole ya bar sallan ya je wanke najasan sannan ya zo ya ci gaba ya zo ya sake sallar ba a nan ma da sharadin sai idan akwai lokacin da zai iya zuwa ya wanke najasan ya zo ya sake fara sabuwar sallar lokaci bai wuce ba amma idan yanzu dama yana kokarin ya yi sallar ne kan lokaci ya wuce misali ya tashi da safe ne an ce masa rana tana guduwa shi da saura minti ishirin yanzu ya tashi shi da saura minti ishirin da biyu ya yi ƙoƙari maza ya yi alwala ko ya yi mama yana yin kabbara kawai sai ya ga fari a jikin shi ko aka watsa umar ya tabbatar da in ya bari zai wanke lokaci zai wuce sai mu ce kawai cigaba da sallar shi sai idan ya tabbatar da zai iya barin sallah ya je ya wanke ya zo ya fari sabuwar sallah lokacin sallar bai wuce ba wasu kukuwa fi salatin mutilin kenan ka zikiri ha fi ha kamar kina najasan a cikin sallah yana cikin yin sallah sai ya tuna a rigan nan ko inda nake sallan nan inda gaɓoɓuwa na suke kai ko kuma jikina fatan jikina akwai najasa kaga da muka ce in ya manci bai tuna ba sai bai gama sallah a adadin wakati ba to yanzu in yana cikin sallan ya tuna sai mu ce mubtilun wannan tunawan mai bata sallan ya sallar ta bace amma la qabla wanda inda ya tuna kafin ya fara sallah mutum ne na jasa ya taba shi ya ce bari an jima zan wanke ana na ana ne yazo zai yi sallah har yayi alwala sai ya ce kai ina shi jikin nan nawa akwai najasa ya tuna kafin sallan ba kan ya shiga sallan kuma sai ya manta sai da yayi sallan ya gama sannan ya tuna sai sallar shi bata baci ba ai ba a cikin sallan ya tuna ba kafin sallan ya tuna kuma sai da ya mance ya fara sallar kuma sai da ya gama sallan sannan ya tuna wannan tunawan shi kafin sallar bai bata mar sallah ba sai in ya tuna a cikin sallar ne za a ce sallar ta baki aw kanat asfala na'alin fa qala'aha ko kuma najasar ta zamo tana karkashin takalmin shi ne fa qala'aha sai zare kaban shi a cikin takalmi ba tare da ya motsa takalmin ba don shi a kullum takalmi muna ba shi hukunci biyu ne muna ba shi hukuncin tufafi muna ba shi hukuncin shimfiɗa lokacin da kake kan takalmi abin da ya shafi daga tafin ka zuwa ƙasa muna ba shi hukuncin shimfiɗa abin da ya shafi saman shi muna ba shi hukuncin tufafi to yanzu kana cikin sallah sai ka tuna wannan takalmin ɗazu ka taka kwatami ko ka taka kashi ko ka taka wani nau'in najasa yanzu haka ka tabbatar da da najasa a ƙarƙashin takalmin kuma ga shi kana tsaye akan takalmin to yanzu a nan in dai ka samu ka zare tsaban ka cikin takalmin ba tare da motsa takalmin ba sai mu ce sallah kai nan amma kana motsa takalmin sai mu ba shi hukuncin tufafi sallah ya rushe shine yake aw kanat asfala na ali ko kuma na jasa yana kasan takalmi ta biya nuna in a saman takalmi ne dama tufafi ne ya ba ta sallah yana kasan takalmi fasala a sai ya zare kafan shi a hankali yanzu a nan sallan shi yayi kuma wannan malamai suka ce ba wai dole in ya zare ya bar wannan takalmin ba misali gurin akwai sanyi ko akwai zafi ba zai iya rabuwa da takalmin nan nashi ba sannan kuma akwai najasa a karkashin takalmin shi kenan sai ya tsaya kan takalmin shi ya fati ya yi sura ya gama komai ya yi rukuku a hankali kar ya motsa kafa ya tago in ya zo zai yi sujada sai ya zare kafan shi a hankali sai ya yi sujada shi biyu in ya tago sai ya sa takalmin shi a hankali da haka har ya gama sallah in ya takalmin bai motsa ba sallan shi yayi kasancewar da najasa a karkashin shimfiɗa baya ba ta sallah mafhum aha wa ufiya na motsawa kawai in je zai motsa takalmin ai ya zama tufafi yawwa in zai motsa takalmin ai shimfiɗa idan mutum yana sallah baya motsa shimfiɗan shi yasa najazan da yake karkashin shimfiɗan za mu ce ba matsala amma ko shimfiɗa ne da najaza a karkashi kuma kana sallah kana motsa shimfiɗan za mu ce to wannan shimfiɗan fa shi ma yana hukuncin tufafi ne da yake cikin ka. Aha. na? takalmi ya motsa kan shi har yi gaba ai ya taba da shi ya motsa ai in ya motsa takalmi a ƙasan da ya tafi wa ya motsa shi ta yawwa ka ji an shi malaman sun suke cewa wai wai wanda bai imani akwai Allah ba jaki ma ya fi shi sai suka ce wai jaki ma in ya jin an motsa kara bayan shi zai juya ai juya wanda ya ba wai motsin karan bane waye motsa karan ya san karan nan dai ba zai motsa da kanshi ba to jaki ma yake tunanin kara ya motsa bai motsa kai ba balle kai ga ka kana ganin kanka baka san me ba wanda da wanda yake ba ka gani saboda haka yanzu wannan jakarin dai ba shi motsa kanshi ba yana motsawa cikin shi cikin shi cikin aha yace wa ufiya amma ya asuru an yi afuwa daga duk abin da ya wuyata wannan ka'ida amma kenan duk abin da ya wuyata wannan wuyan ya sa amma afuwa wannan a komi a addini in dai ya wuya to wannan wuyan zai sa a ɗauke ma wannan abin a sauwake ma shi shine zai kawo ire-iren abubuwan da ta wuyata din yace ka hadasin mustankihin kaman kari da ya auri mutum malan kari da ya auri mutum mun san dai kai shine abin da ya fita daga tsayin kofofi guda biyu ta fuskan al'ada shine kamar fitsari bayan gari hutu mazi ko waji ba su ne kari ba to waɗannan idan suka auri mutum ya zamo zai iya fitowa ba da san ka ba sannan kuma a kullum zai iya fitowa a kowane lokaci a jikinka ko kana so ko baka so ko ka shirya ko baka shirya ba zai iya fita yanzu wannan kaga kari ya aure ka wannan fitan ba zai karya ma alwala ba tunda ya aure ka kullum yana fita wa balad basurin bi yana gaya mana abubuwan da suka wuyata ne wa balad basurin da damshin basur fi yadin cikin hannu ko yatsa in ka surar raddu idan mai da basur din yayi yawa irin basur mai tsiro din nan ya zama mutum in ya zazzago zai sa ɗan yatsin shemiyar in ya zazzago zai sa kan ya kan shemiyar to wannan yawan miyar wani yasa har yana ganin damshin basur din a kan yatsan shi to yanzu ga shi yayi alwala basur ya zazzago ya miyar ga damshin zai iya sallah da shi saboda yawo ya ta hanke ta wankewa ta ga zai ta yin aiki da yawa zai sha wahala saboda haka an so jemar da wannan damshin ya je sallah amma da sharadin fa in ka tura raddu idan miyar ruwan yayi yawa banda inda kawai yayi alwala ne ba su zazzago ya miyar kuma miyar dan shi wannan siya wanki amma yana yawan zazzagowa ya miyar ya zazzago ya miyar an ci at least dai a yini yana yi mar kamar sau hudu sai mu ce wannan yayi yawa an musawwake haka au taubin ko kuma basir din da yake fata tufafi kamar yanzu misali mutumin da yake da basir mai kuro za ka samu daidai wajen duburan shi a wandon shi za ka je ya yi danshi haka to wannan danshin da yake bata mar wando an sauwake mar zai iya sallah da shi ba su ya wanke ba wa saubi murdi'atin da tufafin mace mai shayarwa kamar yanzu misali mace mai shayarwa ce tana shayar da yaro kaga ai dole za ta buƙaci ɗaukan yaron zai fitsari a jikinta zai kashi a jikinta da sauransu ta ji ta hidu da take iya kokarin ta wajen gusar da inda ta gani to inda bata gani wata yi sallah an yafe mata in matar da in ta ga yaro ya fitsari za ta zuba ruwa nan yayi kashi za ta wanke yau gashi ta zo sai da sai sallan ma ta gani ko tana cikin sallan ma ga wani waje da fitsari duk wannan an sauke mata saboda abu ne wanda ya wuya ta wani jiba da saugun talati amma duk mutum mai shayarwa an so ta samu tufafi na sallah musamman ta ajiye kayan sallan ta wanda in ta zo za ta yi sallah za ta cire wannan kayan da take shayarwan ta sa kayan da za ta yi sallah da shi wa dole dirhamin wannan fiji yana ɗorawa ne akan wa ufiya amma ya asuru wa dole dirhamin haka nan an yi sauki na dole dirhamin kasta da ainihin dirhami na alfadari min jamin na jini in dai jini ne taɓa mutum girman shi bai kai dirhami na alfadari ba dirhami alfadari in ka duba kafan gaban alfadari ta ciki za ka ga ko wani tabo kaman kwabo haka to idan girman jinin bai kai wannan ba an sauwaƙe mar zai iya sallar shi sannan mutulakan wannan jinin an yi itilaƙin shi ba kayyade shi da jinin biye ba ba kayyade shi da guri ba ma'ana ko jinin alhanzir ne ko jinin haila ne kuma ko jikin shi ya taba ko rigan shi ya taba ko inda zai sallah ya taba in dai bai wuce girman wannan kwabon ba an sauwake mar zai iya sallah shi wa kaihin haka nan an sauwake mar mugunya iwa irin farin ruwan nan da in mutum ya yi ciwo ya rufe yake fitowa din nan kamar ruwan maruru wa sadidin da surkani kaihu shine farin ruwa sadiq shi kuma shine sultani ruwan da yake sulke fari da ja to duka an sauwaje wa mutum in bai wuce wannan dirhamul bagali ba an sauwaje ba wa bauli farasin haka nan an sauwake wa mutum fitsarin doki in ya taba ligajin mayaki da arji harbin a kasan yaki garin kafirai ku fahimci sharadin ko ku fahimci kaidin fitsarin doki na jasa ne tunda dukkan dabban da cin naman shi haramun ne tashin shi da fitsarin shi na gasa ne to amma fitsarin doki ya taɓa wanda ya fita yaƙi kuma ya fita yaƙin nan a can garin kafirai fitsarin doki ya taɓa shi to an sauwake mar ba ya wanke ba zai iya sallar shi kaga mafhumin maganar ya nuna fitsari in ba na doki bane ba sauwake ba sannan na dokin ma in mutum ba ne yaƙi bane ba sauwake mar ba sannan mai yakin ma in ba a garin kafiran bane a nan ya fita training da dokin shi ta fashi dole sai ya wanke sannan shi din ma fitsari kawai ban da kashi kashin doki kan dole ko a garin yakin ne sai ya wanke wa asari zubabin haka nan gulbin kuda min azratin wanda ya taso daga kashi kuda ne wanda yake gurin najasa sai ya zama gudan gashi nan an fata gurin da najasa irin gurin da ake kashi akan hanya din nasu ga yanan gurin kaca kaca sai ya zama kai kuma sana'anka a gurin yake sai ya zama kudaje idan suka je suka yawo akan wannan kashin ga kafan su ko bakin su za su taso sai su zo su kan rigar mutum sai ga ga alaman kafan kudan nan gashi nan kashi amma alaman kafan kuda ne kashi ko bakin kuda ne kashi to yanzu shi ma wannan an yi sauki tun da ka lura duk mutumin da harkan shi shi yake irin wannan gurin ka ga ba zai iya kiyaye kanshi daga kar kuda ya taba shi ba saboda haka gashi nan zahiri da jasa ne amma kuda ne ya dauko ya zo ya taba ka an so wace ma za ta iya sallar shi kaga min azratin din nan min babi aula kenan idan min bauli ne a gani din da yake har kashi ma an yi sauki to ya an fitsari ne ko kwatami sai mu ce wannan min babi aula ne wa mawuzi a hijamatin haka nan an yi sauƙi daga gurin yin ƙaho an yi wa mutum ƙaho ne ko an masa balli-balli sai kin ya tsatsago musiha sai aka goge jinin ne ƙaho ba yana goge jinin sai ya gurin ya bushe ga alaman jini a gurin ba to yanzu wannan jinin shi ma ko ya wuce dirhamul bagari an yi wa mutum sauƙi ko ya wuce dama wannan ɗin illan shi ne an yi ƙaho a gurin kaddara da za mu ce ka wanke kana wankewa wani jini zai sake fitowa saboda wannan tunda an shafe gurin ya bushe an yi sauki bai za bari a amma idan ya warke ba gurin ga sana dole wanke idan bai warke ba an sauwake ma saboda kare jinin dan adam idan muka ce ka wanke kana wankewa wani zai fito in mun ce ka wanke wani zai fito ka za a samu tasalsul kuma za a samu launin lafiyar dan adam saboda haka an sauwake amma daga ya warke wanda likitan ko wanzamin ya ce yanzu kan ka wanke ma ba komai yanzu dole mutum ya wanke wa illa idan jinin kaho din ne a jikin mutum sai ya warke kuma bai wanke ba ya je yi sallah da shi a adafin lokaci ya sake wannan sallan in akwai sauran lokaci shi ma wannan sakewan irin sakewan sallan da mutum ya yi sallah da najasa a baya ne muka ce idan ya mance ko ya kasa wankewa ya yi sallah to yanzu idan ya samu ainihin ɗaya daga cikin biyun ko ya tuna ko ya samu ikon wankewan in azur da la'asar ne da iska idan magruba da isha ne zuwa ainihin dulul fajr idan ainihin asuba ne zuwa dulul sham to shi ma wannan haka yake a adadin wakati wa uwila bin nisyani wa bil itlaqi wa uwila an fassara mudawwana da cewa bin nisyani shi wannan wanda yayi sallah da jinin kahon da aka goge bayan gurin ya warke a mudawwana da karatun ya zo malaman da suke fassara mudawwanan sun mai fassara biyu wasu sun fassara mu da wannan cewa bin nisyani sai idan daman ce da an yi marka wanne sai da yi sallah sannan sai ga gurin to yanzu a nan ne a hadafin wakati kaga mafumi idan yana tune da shi ya yi sallah ya yi sallah da najasa da gangan sallah ta bashi wa bil itlaqi wasu malaman ko sun fassara mu da wannan cewa bil itlaqi mutlakan ko yana sane ko baya sane in je yi sallah in je jinin kabin da aka shafe ne warke yayi sallah da shi ko yana tine ma kawai a arifin wakati yawwa wakati ne mafarin kaman tagon ruwan sama shi ma an yi sauki idan mutum yana so ya je sallah a hanya sai mota ya fesa mar irin ruwan sama din da yake taruwa a gefen hanya ko kuma yana tafiya ya shiga caki to yanzu wannan ruwan saman da ya dame din ko da da najasa a cikin shi ya kwantsamu a cikin shi amma sauki ya je sallar shi wa in iftalafat wa in iftalafat al-azratu bil musibi ko da kashi ya cuɗanyi bil musibi da kin da ya same shi da in da ya fesu ma din gashi kana gani ga alaman ya dame da kashi abin da yasa yake kawo kashi inda shine ainihin najasa mafi tsanani kaga in kaman fitsari ne ko kaman jini in babu aula ma amma sauki to ko kashi ne dame da taban ruwan sama matukar in je ji an sunan taban ruwan sama amma sauki za ka iya sallar amma la in ghalabat ba za a sauwake ba idan najasar kai linjayi misali lokacin da ka zo lokacin da aka yi ruwan gurin ya cafe sai ya zama najasan da yake gurin yayin jayi ruwan sama har in ka zo ka duba za ka ga najasan kake gani babu ma ruwan saman to yanzu wannan kan ba za su wuce ma ba kamar yanzu misali kwatami ne sai aka yi ruwan sama wanda bai da yawa sai ruwan saman ya gudu a cikin kwatamin kaga ai kana gani za ka ga ruwan kwatamin ne da ka sani yanzu wannan ba a yi sauki ba dole ya taba ka sai ka wani amma har wannan din wanda ya yi rinjayen wa zahiru ha sun za mu bi zahirin fassarar mu dawwana shine al'afu kawai an yi akuwa dan a zahirin mu dawwana ya nuna cewa tabon ruwan sama an yi akuwa kawai bai ce mana inda sassan ya rinjaye ko bai rinjaye ba yawwa amma wala in asaba ainuwa wanda inda ainihin da sassan ya samu cikin mutum yanzu misali tabon ruwan saman ne gashi mota ya taka ya kan ma amma motan kana gani inda ya taka kan kashi ne kashin ne ya kan ma kaga yanzu wannan ainihin najasan ne ya taba ka ba najasan da yake cikin ruwan sama ba yanzu wannan kan ko da a cikin ruwan sama yake tun daga ainihin najasa a cikin ka wannan har a da wannan ma ba a yi sauki ba kawai najasa ya taba ka wajibi ka je ka wanke wa zaini ra'atin haka nan an yi sauki ga gezan mace mutalin da aka tsawaita shi listitiri saboda sira geza shi ne gefen zani yin mata wanda za su sa ainihin zani ko hijabi irin wanda zai sauka ya rika jan kasa din nan to wannan inda yake jan shi ne geza gefen ainihin wannan tufafin to an yi sauki mutanen listitiri amma da sharafin fa an tsawaita shi saboda sira ne amma idan lizina ne ko kuma saboda alfahari ne ta tsawaita shi wannan ba a yi sauki ba sai dai idan ta tsawaita shi ne saboda ta rufe jikinta gaba ɗaya har ya zama ta ɗan saki wani a ƙasa har tana tafiya yana jan ƙasa to yanzu wannan wanda yake jan ƙasan an yi sauki shi ma da sharadin in bushe shi ne in da dan shi ba a sauwaƙe ba yanzu ya fita kan najasa dole sai ta wanke. Wani jini sannan an yi sauƙi kafafuwa kullat da aka damsasa kafafuwan ya murrani da kafafuwan da ke zan mace din da suka shuɗe bi najisin ya jika a kan najisan da yake bushe shi mu rika lura da karatun fa duk inda ya kawo sifa dole sai ka lura da wannan sifa. Ka gani? Kaga ya ce zai ni imra'atin sai kawo sifa ya ce mutalin lissatin wanda aka tsawaita shi domin su kira. sannan yake warijinin gullet kafafuwa da suke damshi aka damsa sa kamar yanzu misali mutum yayi alwala a nan yana so ya tsallaka ne ya shiga masallaci ya tsalla ka kafafuwan shi suna danshi ko to wa'annan kafafuwan ya murrani sai suka shuɗe suka tafi bi najisin akan najasa da sharadin kuma najasan ya fita najasan ya zamo ya bushe bushe shi kaga kenan mafumi idan najasan tanye ne ba yi sauki ba dole shi ya wanke sai idan najasan bushashe ne kafafuwan ka masu danshi sai ka wuce ta kan najasa bushashe ko kuma jezan mace da ta tsoye ta saboda sutura sai ta wuce ta kan najasa bushashe aha ya tuhurani to wannan kafa mai danshin da wannan gezan matan suna yin tsarki bima ba da hu da inda ainihin za su bi bayan wannan guri mai najasa din yanzu misali ka yi alwala a nan za ka je bakin nan ka yi sallah tsakanin nan an kwashe kwatami an baza ya bushe kana tafiya da kaban ka mai danshi sai ka bi ta kan kasan kwatamin ka ka bi ta kan najasa ko kana wuce kwatamin kuma akwai kasa mai tsarki to kana taka wannan guri mai tsarkin ka tsarkake gurin da ka taka mai najasa da sharadin najasan bushashe ne kaban naka yake da danshi ko kuma ke zan mace din ne ta biyo ta kan irin wannan busheshen na jazar to in ta bi ta kan kaza mai tsarki ya ainihin share mata ya tsarkake mata inda ta shafa da wannan najasa mafhum aha wa kuffin haka nan an yi sauki a kuffi shine safan fata din nan da ake sakawa wa na'alin da kuma takalmi wannan da ake sakawa sawu ciki an yi sauki gare su min rauki da waba daga ainihin fitsarin dabbobi wa bauliha a daga ainihin kashin dabbobi wa bauliha da fitsarin dabbobi idan mutum in dulika idan an goge yanzu misali mutum ne ya sa hufin shi ko ya sa takalmin shi sai ya bi ta kan kashin dabbobi kaga gurin da ake kiwo ai zai wuya mutum a ce da takalmi ba zai taka kashin dabba ba ko kuma da hufi ba zai taka kashin dabba ba shi kuma ka'ida a sallah ba dole bane ka tuge takalminka ba ma mustahabi bane ka tuge kawai in ka zo takalmi shi wani bangare ne na tufafinka ka yi sallah da shi to yanzu ga takalmin ka tara ka taka kashin dabbobi ka zo za ka yi sallah to in julika idan an goge hufin ko an goge takalmin an yi sauki ba sai ka sa ruwa ka wanke ba za ka iya sallah da shi saboda me saboda nan kuma ana lura da ainihin dukiyan dan adam shi a kullum fata ana zuba mai ruwa yana ƙara lalacewa ne shi ko yanzu a nan da ka taka kashin dabbobin nan taka kashin dabbobin nan abu ne na yau da kullum dole sai ka taka in muka ce kullum ka wanke takalmin ka zai mutu da wuri sai a ce to ka samu wani abu ka kankare gurin ka goge in ka goge kai sallah da shi kaga ba cutar ma da ainihin takalman ka ba la gairihi haka ne la gairihi amma banda wani fitsari da kashin dabbobi kamar kashin dan adam ya taka a yanzu anan ainihin da zaka ya taka ba mara sauki ba dole ki ya wanke ko a hufin ne ko a yayin takalmi din fa yakla'uhu al-masihu la ma amahu wa yatayammam yanzu misali mun ce hufi idan mutum ya bi ta kan kashin dabbobi kashin dabbobi ba na dabbobi da muke ci wannan wanda kashin su da fitsarin su halal ba muna nufin dabbobi kamar muke jaki ko kamar alfadari ko kamar doki sai ya bi ta kan kashin dabbobi ya yi alwala ya sa hufi kaga yana da daman ya yi sallah da wannan alwalan shi da hufin ka ko kuma duk lokacin da alwalan ya warware in ya zo zai sake alwala kawai shafa zai akan hufin ko to yanzu gashi ya yi alwala ya yi shafa akan hufi kaga yana da daman ya yi sallah da wannan shafan amma yanzu misali bayan ya yi alwala in ya tuɗe wannan hukin kaga duk lokacin da ya zo zai sake alwala sai ya wanke kafan yanzu ma in zai yi sallah dole sai ya gaggauta wanke kafa in bai wanke da wuri ba za mu ce alwalar ma ta rushe yanzu gashi yana da alwalan shi ya yi shafa akan hufi ya zo kafin ya yi sallah sai ya taka ainihin kashin ɗan adam wanda ba sauwace mar da gogewa ba yanzu a nan ya zai yi ga najasa a jikin hufi gashi kuma yana da tsarki yana da tsarkin hadasi amma kuma ga kabas a jikin shi to yanzu kaga idan muka ce ya tuɓe hufin nan babu ruwan da zai yi alwala kaga yanzu gashi yana da alwala yana tuɓe hufi zai rusa alwalan shi ko idan muka ce ya bar hufin nan yana da alwala amma kuma ga najasa a cikin shi wanne zai gabatar sai mu ce ya gabatar da wanda yake da badali shi alwala yana da badali wanda idan ka rasa abin alwala ka yi taimama kai sallah amma shi ne jasa ba da wani badali kawai da najasa a jikinka ya to busar da najasan kan kai sallah sai mu ce to yanzu abin da zai yi ya tuɓe wukin in ya tuɓe wukin alwala ya rushe da ya to sai kai taimama kai sallah shi ne fa yakna'uhu al-masihu mutumin da ya yi shafa akan hufi ya yi alwala ya shafa akan hufi ruwa ya kare sai kuma ya take najasa yanzu fa ya kala uhu zai tuɗe wannan hufin wanda fa lama a ba lama ma hu ba shi da ruwan da zai alwalan dole ya tuɗe hufin in ya tuɗe tun da ba ruwa ya zai to ya tayammum sai ya tayammum ya sallah mafu aha waktara ilaha tarijil al-fakiri waktara imam al-lukami ko ya zabi cewa ilhaka riskar da rijilil fakiri kafan talaka da shi ainihin kufi da takalmi ɗin can. Kamar yadda idan mutum ya taka kashin dabbobi da hufi ko ya taka kashin dabbobi da takalmi muka ce kar ya wanke in ya goge shi kenan ya ce talakan da ba shi da kuɗin siyan takalmi ko hufi shi kuma ko da fatan kafan shi ya taka shi ma ba dole ne wanke ban ya goge shi kenan. Shi ma ƙababuwan shin su ne matsayin hufi a wajen ne shi. Aha. Wafi gairihi a cikin wani talaka ba to mutumin da ba talaka ba yana da arziki yana da takalman yana da hufin ya ci takawa ya yi alwalan kuma ya fito ya taka kashin dabbobi shi ma in ya goge shi kenan ko kuma a shi tun da ba talaka ba ne ko da sai ya wanke to yanzu a nan kaulani an samu kauli biyu amma kauli biyun nan bai mutu akiri na ga malaman karshe ne mutakaddimi ba su ce komai akan wannan matsalan ba amma mutakirin sun yi kaulani ko suka ce in je mai hali ne dole wanke gaban shi in talaka ne shi ya fi sauki ko suka ce kawai alal itlaki ko mai haɗi ne kawai ya goge gaban shi ya sallah. Wawaƙin alamarin najasan da ya faɗo akan mai shuɗewa mutum ne ya zo wucewa ko yana kishin gide sai aka watso najasa ya taɓa sai aka watso wani abu ya taɓa shi to yanzu wannan abin ma in dai bai tambayi kowa ba kawai an yi sauki inda ya sa a matsayin garin musulmi ai ba za a ɗebo ni jasa da gangan a watsa ba kawai ya kaddara wannan abin da aka watsa mai karfi ne kawai ya sallah da shi shikenan an mara sauki amma in ya kasa hakuri wa in sa'ala idan ya tambaya fa yake ni abin da aka watsa nan menene to su jikar musulmi idan musulmi ya tambaya musulmi ya gaya masa ko me yake dole gaskata shi in ya ce abin najasa ne dole ya gaskata shi je wanki in ya ce mai sarki ne shi kenan dole ya gaskata shi ya je ya sallan shi wa ka sarfin sakilin kaman takobi mai tsantsi ta ga ya kawo kafin tashwi ya shigar da duk wani abu mai tsantsi kamar irin su gilas irin su kwalba irin su tangaran irin su ainihin wuka duka an yi sauki idan mutum ya goge zai iya ainihin yin amfani da shi ba su ya sa ruwa ya wanke ba me yasa aka yi sauki ga wani ya ce li'ifsadihi saboda bacin shi mu lura da magana saboda idan an ce kullum za a riƙa zuba mai ruwa a wanke za a lalata shi kagan an rasa wannan illan bacin sai a ce ba yi sauki ba yanzu misali kaman kwalba kaman tangaran kaman gilas sai mu duba mu gani wanke su zai bata su idan ba zai bata su ba ba za mu riska da shi da wannan ba tunda in ka lura shi takobi in ana samun ruwa ai zai kasa in yayi tsatsa zai lalace dalilin wannan in jini ya taba shi an yi saukin mutum ya goge shi ya zama babu asar din wannan jinin zai iya yin amfani da shi shine yace shi ma kuma takobi ko kaman takobi din an masa sauki ne min damin mubahin daga jini wanda ya fita ta hanyar halal mu fahimci zancen yawanci masu fasar muktasar sai ka ji suna cewa min jami mubagin sai a yi ainihin ibaba a ce min jami mubagin daga jinin dabban da aka halasta cin naman shi ba haka bane min jamin mubagin daga jini wanda kudda shi ya halatta ya shigar ma da jinin ainihin ragon layya da ka yanka da jinin kaza da jinin kafirin da ka kashe da jinin duk abin da dai ya halatta ka fitta jinin amma sauki amma in bai halatta ka fitta wannan jinin ba jinin ya taɓa wannan takobin dole sai ka ainihin wanke shi ne ma'anar ganin mubayin jinin da mutum ya fitar ta hanyar da aka halatta mar ko da jinin ɗan adam ne ka je jihadi sai ka sare wuyan shi sai jini ya fata wannan takobin ka ga gamin ne mubayin an yi sauki mutum zai goge ba su ya wanke ba ya yi sallah da shi a cikin shi kuma ya ci gaba da amfani da shi. Wa asari jummalin haka nan an yi sauki daga gurbin marurun da nan yunka ba a matse shi ba. Yanzu misali idan mutum yana da ciwon maruru idan ya yi ruwa kafin a matse in ya yi kofa za ka ga ai wani ruwa yana tsatsafowa a ciki. Yanzu wannan ruwan da yake tsatsafowan yana taɓa riganka ko lokacin da za ka yi sallan ga ruwan ya tsatsafo duk an yi sauki kai sallah da shi ba komai. duk wannan yana daga ainihin babin amma a so. Wani riba amma an so mutum ya wanke in ta fashe idan shi abin da aka yi sauƙi in ya yi muni. Abubuwan da aka ce mana an yi sauƙin nan idan ya ɓaci cikin mutum ɓacin ya yi muni mustahabi ne ya wanke. Kamar me yake ka jamil barabi kamar jinin kanzon jini. Kanzon jini shi ne muke cewa kuɗin cizo. Da kanuri suna cewa me? Suna cewa gurmutu. To wannan ainihin kwaran yana shan jini ne a cikin mutum sannan kuma mutum ya murza shi haka za ka ji ya faffashe a jikin mutum ɗin to irin wannan jinin idan ya yi muni ana so mutum ya wanke in a yanzu ne sai mutum ya tashi da sauro kaga yanzu sauro ma zai sha jinin jikin mutum in aka zo da kuskure mutum zai murza shi a cikin shi sai ka ga ya mu mutu ga yanan duk jini a cikin mutum irin wannan jinin an yi sauki amma idan ya yi yawa musabi ne mutum ya wanke illa fi salatin sai dai in mutum yana cikin sallah ya gani yanzu anan ba musahabi ne ba sallan bai ci gaba da sallan shi wa tuhuru mahallun najisi bila niyatin bi ghaslihi in urifa mahallun najisi gurin najasa din ya tuhuru yana tsarki bila niyatin ba tare da niyya ba bi ghaslihi da wanke shi lokacin da najasa ya taba jikin mutum in je gurin ya wanke ko ba da niyan ya wanke na jasa ma yawon yanzu misali na jasa ne taba jikin mutum sai ya ce bari na je gida zan wanke sai ya yi dare dare irin kamar jiya din na cikin hadari ya fita garin zuwa gida sai ruwa ya dake shi sosai kaga wannan ruwan da ya dake shi ya wanke wannan najasan lokacin da ruwan zai dake shi bai ma ya ma manta da wannan najasan kaga najasa yawon ku ba tare da niyya ba yanzu wannan najasan shi ke na yawon ku kaga yana nuna ma cewa wanke najasa baya bukatar niyya ko da niyya ko ba niyya in je najasa ya bar gurin zamu ce kawai guri ya samu tsarki shine waya tsoro mahallin najisi bilani yake bi gasili ba tare da niyya ba bi gasili da zarar an wanke sai mu ce gurin ya tsarkaka amma ba da sharadin in kurifa in an tabbatar da gurin an san gurin ga inda najasan ya taba to yanzu in an wanke najasa wannan gurin shi kenan guri ya yi sarki ko da niyya ko ba niyya aka wanke wa illa idan ku ba tabbatar da gurin da najasa ya taba ba fa bi jami'il mashkuki fi baki ɗayan inda ake shakku cikin shi dole sai an wanke shine zaka ji a halari yana cewa fa in tabatat gusila sawbu kulluhu ko idan ya ne in ya rikitar zaka ji suna cewa wai idan fa in tabatat in ya fansama to in ya fansama ma a guri ɗaya ne an san gurin ba fansama bane fa in tabatat in ya rikitar ma'anar rikitarwa in ka kasa gane ina ya taba nan ne ko nan sama ne ko ƙasa dama ne ko hagu kaga ka rasa gurin ba to bi sai so kullu shi ne nan ma yace fa bi jami'il mashkuki fi ba kin ɗayan inda mutum yake shakkun na jasan ya taba wajibi ne wanke gaba ɗaya sannan ainihin rigar ya tsarkaka wani wanki eh a'a muka ce wajen gusar da najasa in je najasan ya gushe ko ba niyya wannan guri ya tsarkaka sai muka ce in guri fa in an san gurin najasan an tabbatar wa illa in ba a tabbatar da gurin ba fa bi jami'il mashkuki fi baki ɗaya inda ake shakkun dole sai an wanke shi ma ko ba niyya kana shakkun ina ne jasa ya taba riganka nan ne ko nan sama ne ko kasa baya ne ko gaba kana shakku ka ga mun ce ko wanke rigan gaba ɗaya ko sai ka fice ruwan sama ya dake ka ya wanke rigar gaba ɗaya ka ga ko baka yi yabu ma rigawon mun gani sai ta shi yake kakun maihi kamar hannayen rigar mutum ne guda biyu ya tabbatar da najasa ya taba ɗaya amma ya rasa gane wanne ya taba to yanzu a nan in ya zo wankewa sai ya haɗa hannayen rigan guda biyun gaba ɗaya ya wanke kagan ya wanke su gaba ɗaya kowane ɓangare ya taɓa ya riga ya wanke shi ke amma bi filafi saubaihi da sabanin tubabin shi guda biyu mutum ne yana da riguna guda biyu ya tabbatar da ɗaya da najasa ɗaya ba najasa amma ya rasa gane wanne ne mai najasan wanne ne mara najasan to yanzu ba za mu ce ya wanke su gaba ɗaya ba ya zai yi kai taharra zai kirjado ne ma'anar kirgado zai tsaya ya yi iya tunanin shi ne ya tabbatar da wanne ne tunanin shi ya ba shi mai tsarki wanne ne mai najasa wanda tunanin shi ya nuna mar wannan ne mai najasa ya wanke wanda tunanin shi ya nuna mar wannan ne mai tsarki ya sallah da shi kawai saboda ta biya haɗa rigunan shi gaba ɗaya wanke shi ma an ma asur an ma ya asur ne an yi sauki daga abin da ya ainihin wuyata wannan shi ma yana daga cikin abin da ya wuyata. Bai ta harra bi tsahurin to shi ainihin najasa ɗin ana wanke shi ne bisa hurin da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa in ba kuma ta ba a baya ya ce a rufin ɗahur ɗin nan ya ce shi ne ne yawwa shi ne ruwan da ya kasance a kan halittar shi babu wani abin da ya shigo ya canza shi to da shi ne mutum zai wanke najasa in ya wanke najasa da wani irin wannan ruwan wannan gurin bai sarkaka ba munfasilin kazalika kuma shi wannan ruwan da zai wanke najasan da shi sai idan ruwan ya bar gurin najasan kazalika kamar yadda ya shiga yana nan a taho addakilu kal khariji al khariju kal dakil dole sai an samu wannan kaji yanzu yawa najasoci ba sa wankuwa musamman ma najasa ta baka ka tattara ka ka kawai mai wanki shi mai wanki bai zama ne mai najasa wanne ne mara najasa ba zai kwaba su a ruwan omo yana kwaba hanyar murje zai ainihin ɗaure ruwan ɗaurayen nan ko ya tsarki ko bai tsarki ba ruwan shi zai shanya to in najasa ya taɓa ka kan gurin ya yi tsarki ruwan da za ka wanke ka wanke ka matse najasa ya zube ka wanke ka matse najasa ya zube har sai ka zuba ruwan ya zube kamar yadda ka zuba sannan za mu ce guri ya yi tsarki shi ne munfasilin ruwan da ya shiga ya rabu da gurin najasan kazalika ai taho yana nan kamar yadda ya shiga ya sarki in aka samu haka wala yalzamu asruhu bai lizumci mutum a ce sai ya matse rigan ba in dai ruwan da ya shiga din ya zube kamar yadda ya shiga ba alamar najasa a cikin shi sai mu ce ko baka matse gurin baka shanya shi kira eh ka tsoma wannan ka daga ba ku tamin ka tsoma wannan ka daga kana ta tsomawa kana ta tsomawa har ka tsoma ka daga ba alamar da zai yi ganin kawai ya bashe bushin kamar bukki na rodewa kasar yawwa to da ka sa a ciki ka wanke yaruwan yana nan kamar kafin ka sa ai akwai alamar da zai a cikin ruwan har yanzu riga bai tsarki ba sai ka sake samun wani ka sa ka har sai ka zo ka sa a ruwan da ka cire shi ba alamar da zai a cikin ruwan shine ma'anan bisa gurin munfasilin kazali wala yalzamu akru shi yasa in najasa ya taba guri karka ce bari in wanke rigan gaba daya ka maki iya gurin najasan ka samu ruwa mai tsarki ka wanke ka wanke ka wanke ka tabbatar da wannan gurin ka zuba ruwan ya zube kamar yadda ya shiga shi kenan dama sauran gurin mai tsarki ne kai inda najasa ya taba shi za ka wanke inda kuskure yake mutum ya kwafa rigan ya ce zai wanke shi gaba daya ka ga najasan zai bata guri mai tsarki ma zawali famihi amma tare da gushewan ainihin najasan ɗanɗano a nan yana nufin ainihin najasan la launin warihin asura amma banda sifa a banda kala da kuma ainihin wari asura wanda suka wuyata in yadda ake so ne idan mutum ya zai wanke najasa ya zama in ka zuba ruwan ka matse ba alaman najasan a cikin ruwan kaga fa'am na najasan ya kauce sannan gurin da ka wanke din babu asar babu alaman najasan a gurin kaga launin najasan ya gushe sannan kashin shi na babu warin najasan a gurin kaga warin ma ya gushe to wannan riga ya samu cikakken tsarki amma da ka zo kana wankewa har ka kai munzirin da in ka zuba ruwan za ka ga ruwan ya fita kamar yadda yake kaga ta'am na najasa ya bar gurin to amma in ka shi na akwai wari kai kai warin ya ki fita haka nan kuma alaman najasa a gurin kai kai ka wanke ya ki fita yanzu wannan kalan da ainihin wari din in je sun yi wuya kai kai ya ki fita an sauke ma amma shi ta'am konkoso dubu za ka wanke ba sauke ba dole sai ka ji babu wannan ta'am din a gurin. Eh? Ba'am dandano ne amma na jasa za ka dandana shi ya za a yi mu gane ba'am ɗin shi ne muka ce ainihin na jasa ai kana zuba ruwa daidai gurin na jasa in ka matse in je ba'am ɗin bai wani ba za a ga na jasan ya biyo wannan ruwan har yanzu akwai ba'am amma idan ka zuba ka matse ka ga ruwan kamar yadda ka zuba har ka matse ka ga ba'am ɗin ya bar gurin ke yawwa aha wal gusalatu hakanan ruwan da aka wanke na jasan almuta gajiratu wanda ya jirkita da najasa na kisafin wannan ruwan shi ma najasa ne dama muka ce idan najasa ya shiga cikin ruwa ya canza shi a can za ka ji ake sanabahu tsuhuriya wa aksabahu hukumahu duk ruwan da najasa ya shiga cikin shi ya canza shi to wannan najasan ya tube wa wannan ruwan ainihin tsarkakuwa da ya tube shi ya bar shi tsirara ba wa aksabahu hukumahu sai ya tufatar da shi hukunci kaga daidai da wannan kenan wal kusalatul mutagayyira ruwan wanke na jasa wanda ya kirkita shi ma na jisatin na jasa ne yadda ba za a yi amfani da najasa ba ba za a yi amfani da ruwan da aka wanke na jasa ya kirkita ba wala aha walau zala ainun najasati yau da a ce ainihin najasa zai gushe bi gairin mutlakin ba tare da ainihin ruwa mai tsarki mai tsarkakewa da aka zuba ya wanke najasan ba to yanzu wannan ainihin gurin da gasan lam ya tanajjas mulaqi mahallaha duk abin da ya gamu da wannan gurin bai najasantu ba sannan shi kuma wannan gurin bai tsarkaka ba yanzu misali misali najasa ne ya taba riga da ya taba riga sai aka kama gurin najasan sai aka ɗauko ruwan omo sai aka saka aka wanke aka wanke aka wanke ya zama wani jasan tas babu a wurin babu ɗan ɗin babu kalan ba wari ya wanke shi tas amma da ruwan me ba da mutu da ba da ruwa mu kayyar ko da ruwan da aka kayyade shi ruwan omo kaga ruwan omo ba mutu da shi bane baya tsarkake guri ne na jasa to yanzu ya hukuncin wannan inda aka wanke din shi gurin bai tsarkaka ba amma kuma duk abin da ya gamu da shi ba zai najasantar da shi ba yanzu da za ka haɗa shi da sauran riguna ya tantar sa su wa'annan rigunan ba su tashi a tsarkin su ba shi kuma bai kwansaka ba sai ka samu mutulakin ruwa a wanke shi aha shi ne ya ce wa in shakka kun fi anan ne eh mu sai a goma kana san to za ka nan aha ya ce wa in shakka fi isabatiha wannan ba idan muka kula mafi yawan karatutukan nan da muka yi duk in ka karanta littafin agari ji yayi shi kawai usulubi ya canza da kuma ainihin murɗe murɗe da yi amma da mun kan da cikin halari a wai shakka fi isabatiya idan mutum ya yi shakku fi isabatiya cikin samuwan najasan lisaubin a jikin riga yana shakkun najasa ya taɓa rigan shi to wajaba na ruhu yana wajaba yayyafa ruwa a wannan gurin da yake shakku. Kulura ya ce bi saubin. Ka gane ba? Kaga kenan in a ciki ne ba mutum yake shakkun da jasa ya taba wannan wajaba gasuru. Wanke shi ya wajaba. Saboda me? Saboda shi riga kullum wanke shi yana launana shi ne. Shi kuma fata kullum wanke shi yana ni'imta shi ne. shi yasa in kana shakkun da ta ya taba riga baka tabbatar ba sai go ruwa ka yi dafa a gurin kai sallah amma in fata ne dole sai ka wanke cikin nan shi yasa ya ce bisaubin idan mutum ya shakkun samu wannan jasa a jikin riga to waje ba na ruhu yana waje ba ya ɗebo ruwa ya yi dafa a gurin wayin taraka idan mutum ya bar yayyafa yana shakkun da jasa ya taba sannan ya je sallah bai yayyafa ba yanzu ya zai yi a adar salati sake wannan sallar wannan sakewar wace iri ce yake kalgusi ne kamar sakewan wanke na jasa dama ya ce ma sunan littafin ma muktasar a yanzu a nan ya dunkule ma karatun da ya wanda ma shi a baya ne a baya ba ya ce idan najasa ya taba mutum ya tuna yana cikin sallah sallah ya baci idan tun kafin sallah ya tuna amma ya mance sai da ya sallah ko bayan ya yi sallah ya tuna ya sake cikin lokaci kaza to wannan hukunci shi ma wancan zaka ba kawai wanda ya bar yayyafa ruwa ya yi sallah kaman wanda ya bar wankewa ne inda mantuwa ne ko bai samu iko bane har sai da yin sallah sannan ya samu ɗayan biyan ya sake sallah akwai sauran lokaci inda gangan ya bari ya yi sallah sallah ya ɓaci to shi wannan na dutsen tarihin shi wahuwa shi ne rashin biliyati yayyafa ruwa da hannu bilani yakin kuma shi ma babu wani niyya yanzu misali mutum da jasa yana shakku ya taɓa gurin sai kan taɓa ruwa a hannun shi sai ya taɓa hannun sai ya yayyafa a gurin kuma ba dole sai jami'in mashkuk ya samu ba in da ya yayyafa a ariyan shi kenan wani waje dole ya shiga wani waje bai shiga ba shi kenan tufafi ya yi sarki la in shakka fi najasatil musibi amma banda inda mutum ya yi shakku cikin najasuwan abin da ya samu cikin shi mu fahimci zancen akwai bambanci tsakanin shakkun samuwan najasa da kuma shakkun najastuwan abin da ya samu. Shakkun samuwan najasa ga gurin nan kana shakkun najasan ya taba ne ko bai taba ba shi ne muka ce ka samu ruwa ka yayyafa a wurin. Wannan shi kuma ga abin kana gani zahiri amma kana shakkun wannan abin najasa ne ko ba najasa ba ne ba komai a kanka. A gane? Yanzu misali mutum ya ɗauki yaro jinjiri yana ajiye yaron sai ya sha ruwa a famfo bayan ya sha ruwan kawai sai ya ga jikewa a jikin shi wannan jikewan yaron da na dauka ne mun fitsari ko ruwan da na sha ne ya zuba jikina kaga yana shakku fi isa ba da fi fil musibi ko abin da ya same shi ga zahiri amma yana shakku najasa ne ko ba najasa bane to yanzu anan babu wani yayyafa ruwa a kan shi ya bar shi a asalin shi cewa mai tsarki au fihima ko kuma yana shakku cikin biyun gaba ɗaya yana shakkun wannan ruwan ya taba ni ne ko bai taba ni ba sannan in ya taba ni ruwan najasa ne ko mai tsarki ne kama in babu aula kenan wancan wanda ga zahiri ya taba din ma inda kana shakku mun ce ka bar shi balle kuma yanzu kana shakkun tabawan ya taba ne ko bai taba ba sannan kuma ya taba najasa ne ko ba najasa bane shi ma wannan duk ba komai akan mutum wa hal shin aljasadu fatan jiki kasaubi kaman tufafi ne shi ma yayyafa ruwa za a yi au ya jibu gasiluhu ko kuma wajibi ne wanke fata in a fata mutum yake shakkun ya taba shi ne khilafun shi ma aka yi khilafa wanda suka ce jiki kaman fata ne sun ba su hukuncin duk daya cewa kawai da haratul khabasi wajibi ne a jiki ko tufafi ko gurin sallah wanda suka bambance shi ne suka bambance da wancan ainihin tunanin cewa jiki wanke shi yana nihin tashi shi kuma tufafi wanke shi yana raunana shi wai zai taba bahurun bi mutanajjisin idan ruwa mai tsarki ya rikide da ruwa mai najasa kada ta gane wanne ne mai tsarkin wanne ne mai najasa au najisin ko kuma zahirin najasan ne yaro ne irin yaran da suka gamu da ainihin matsala ba a cin wani abu mai daɗi ba ka san shi kashi da fitsari din ya jirkita ya wari din ma sai an ci mai kyau kwarai idan mutum ya kai wani hali za a ga kashin ma ba wari ba alaman komai kamar yadda ya tashi yake zubarwa sai ya zama gaskiya yara sun zo sun yi fitsari a cikin wani ƙwarya wannan ƙwaryan ko an ɗibo ruwa an ajiye sai na karasa gane wanne ne ƙwaryan fitsarin wanne ne ƙwaryan ruwa ka ga najasa da mai tsarki ya yi ciki ko kuma mutanacci ɗayan najasa ya zuba ciki ɗayan kuma mai sarki ne amma rasa gane wanne ne najasa ya zuba wanne ne mai sarki yanzu a nan mutum ya zo zai sallah sai aka shawar ka ganin dunan nan eh gaskiya za mu gaya ma akwai kaman guda biyu masu najasa ne ɗaya ne mai sarki a cikin randunan nan ko kuma randunan da yawa ne sai a gaya ma adadin najasa guda goma ne iya ko bakwai sun masu najasa ne guda uku ne kawai mai sarki amma ba za mu iya ware wanne ne mai sarkin wanne ne mai najasa ba yanzu ya mutum zai yi salla bi adadin najasi ya yi salla da adadin najasa ɗin wa ziyarati ina'in da kuma ƙarin kwariya ɗaya ko ƙarin randa ɗaya danduna goma ne sai aka ce ma kaga dandunan nan eh mun tabbatar da guda biyar duk akwai najasa a ciki guda biyar kuma duk masu tsarki ne wai ne masu najasa suka ce wallahi ba za mu iya bambancewa mu je mun san adadi amma ba mu san wannan ne mai najasa wannan ne mai sarki ba yanzu idan ka zo sai ka ce wata kila wannan na farkon shine mai sarki sai ka diba kai alwala kai sallah idan ka gama sallah sai ka ce wata kila ba yanzu da mai najasan nayi sai ka ɗebi na biyun sai ka wanwanke jikinka dan wancan najasa ne dole sai ka wanke sai ka wanwanke jikinka sai ka sake yin alwala kai sallah in kai sallah ya ce ba maki shi ma bu mai najasan ne na uku ne mai sarki sai ka diba ka wanwanke sai ka sake yin alwala kai sallah idan kai haka so biyar idan ka ƙara da ya zama na shida to ka gari a cikin shidan nan dole ka samu ɗaya mai tsarki inda dama an cewa biyar ne mai najasa a cikin shidan nan kai da wannan kai jiya za mu ce shi kenan a sallar ka dai a cikin shidan nan sallah da ta yi ka samu kuratu zimma. Da ruwan aike mama ana yi in ba ruwa ne shi kuma akwai ruwa mai tsarki ga shi. an abu babu ne a kun da akwai ya za a yi ce ba kirdado ba kirdado kawai adadin su ne wani diba gasilu ina ima'in an so wanke kwariyar ruwa mu fahimci zancen mu rika lura da sifa ya ce kwariyar ruwa kaga banda kwariyar abin da ba ruwa ba sannan wayuraku za a zubar da ruwan kafin a wanke ƙwaryan la ba'amin amma banda ƙwaryan abinci wa haudin kuma da yake ina ku ƙwarya banda tafki ruwan da yake tare kuma wannan wankewan ta'abbudan za a wanke dan ibada ne ba don gusar da najasa ba in an zo wankewan sab'an za a wanke to bakwai to me dalilin da yasa za a yi wannan abubuwan yace biyu luti kalbin saboda lallajin kare a cikin kwariyan ruwa ɗin. Kwariya ne an ajiye ruwa a ciki, sai kare zai lallaji a ciki. Lallajin kare shi ne ya sa harshen shi ya kaɗa. Wannan shi tuka biyu mu kula shi ne wulo. Ya sa harshen shi a cikin ruwan ya kaɗa. Yanzu wannan ruwan da kare ya sa harshen shi ya kaɗa ana so a zubar da wannan ruwan. A wanke kwariyan sau bakwai idan ana so a ci gaba da amfani da wannan kwariyan. Amma sharaɗin kwariya kuma koriyan ya zama na ruwa sannan karen ya yi lallaji a ciki wanda inda karen ya sa harshen shi bai kada bai cire ba ci a wanke ba wanda inda kuma bai sa harshen ba yawun karen ya zuba za mu ce ai kullu hayyin dahirun a shiga da wani abuhu yawun kare ma mai sarki ne saboda haka ba a ce ka zubar da wannan ruwan ba sai ya sa harshe ya kada ya yi lallaji yawa sannan kuma ya ce kwariya banda tafki yanzu misali ruwa a tare ne kare yake lallabi a ciki ba hana ka amfani da wannan ruwan ba. Aha, mutlakan sannan shi karen mutlakin kare ba ko kare ma zuni ko karen da ba ma zuni ba ma'ana ko karen da aka yadda ka rike ko karen da ba yadda rike ba kowane irin kare in je lallabi a cikin ƙwaryar ruwa ana so mutum ya zubar da wannan ruwan ya wanke shi bakwai. Sannan la gairihi banda wani lallabi a gani ba ya ce luluki kalbin ba na gairi luluki kenan banda wani lallaji kamar kare ya sa harshen shi a ciki ya shiri ko ya sa gaban shi ko ya sa gidan shi ko kuma ya zuba yawun shi a ciki wannan duk ba a ce ka wanke so bakwai ba inda kasbin istimal kuma ga wankewa so bakwai din nan yayin yin yayin nufin amfani da wannan abin da ruwan yake ciki amma idan kai dama mai kentami ne kwariyar nan duniyar ashirin ake sai da ita kuma kare ya sa baki ya lallage ya ka ɗauka sai can bayan gari a jiya jefa shi kenan ba dole sai ka wanke wannan wankewan sai in da nufin za a yi amfani da wannan kwariya. Ina ni yake kuma wanke wannan ba tare da niyya ba. Ko da a ce kwariyar nan wata rana kare ya yi lallage a ciki akwai wani ya gani kare ya yi lallage. Yace bari duk lokacin da ya samu lokaci zan zuwa ɗauka yanzu wannan wankewa sau bakwai ɗin. Bai wanken ba sai aka samu wani almajiri ya je a yi wannan ƙwariyar ya je bara da shi in ya ci da ya zai bai wanke abin shi ya ajiye goma ya zai ɗauka sai da ya sake yana wannan wankewan sannan sai ci ai wannan ƙwariyar shi ne wanda karen ne ya yi lallaki a ciki gashi nan mun samu aka kwato ana kwatowa ya ci ai kullum in ya je bara ya dace ya wanke kaga an samu wankewa sau bakwai amma wankewan ba ni yayi ba to duk ya ka yawo kaga filani yake kenan wankewan ba dole sai ka zo kayan miyan na yi miyan wanke kwaryan da kare lallabi ko bakwai sannan ka wanke a ko ba niyyar shi ke wala ta turidin kuma ba dole sai ka sa ka sa ka murza ba kawai iya wankewan in an yi shi ke saboda hadisin ta ce sun mutarbi wala ya ta'addad kuma shi wankewan baya kididduguwa bi wuluji kalbin da yawan lallabin kare guda ɗaya kamar yanzu misali wani yannan karen nan yau ya yi lallabi gobe ma ya yi kuma dama ce ma ya yi ya yi lallabi wajen sau uku ko sama da haka ba za a ce wankewan bakwai sau uku za a wanke ba a'a duk lokacin da aka zo za a amfani da shi in an wanke sau bakwai sau ɗaya shi kenan ba za a maimaita wankewan saboda yawan lallabin da ya yi ba au kilabin ko kuma karnukan da yawa ne suka yi lallabin a cikin ƙwaryan ba za a ce wai a wanke adadin wayannan karnukan ba kawai in an wanke su bakwai shi kenan ƙwarya ya sarkaka wallahu alam